أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka sharh kashf shubaha na al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kamar man cewa muna takwas da watan jumada ula hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dubu hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da uku ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin inda muka matsaya mun tsaya kan inda malamin ke bayani kan tafarkai da ko bayanin abin da ya shahi ko ya kumshi kafurtar da mutum ya yi dogon bayani akan yanayin da ahlus sunna wal jama'a sun sha bamban da sauran al'ummomi ko firkoki wanda suke kafurtar da mutane ko da dai da jahilci ne akan haka muka tsaya kan gaba da yace fal wajibu qabla al hukmi bit takfir an yunzar fi amrayn abin ke da abin ke yake kasancewa wajibi gabanin a yi hukunci da kafirci a saki kalma ta kafirci to dole sai an yi tsokaci a cikin al'amura guda biyu al'amurul awwal al'amari na farko dalalatul kitabi wa sunna ala anna hadha mukaffir mukaffir nuni na dalilai na alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa wannan abin da mutum ya aikata kafirci ne dole sai an samu ko daga alqur'ani ko ga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama li'alla yuftara ala Allah al-kadhiba tsoron ka a kirawa Allah maɗaukaki ƙarya a cewa na kafiri ne alhali Allah bai ce ba ko a cewa na kafiri ne alhali manzala sallallahu alaihi sallama bai kafirtar da shi a sani abu na biyu intibakul hukumi ala shakhsil mu'ayyan bi haithu tatimmu shurutu takfir fi haqqihi wa tantafi al-mawani'u dacewar hukunci akan mutum takamaiman shi wanda za a ce na kafiri ne to dole sai hukuncin kafirci ya tabbata a kan shi duk bi haifu tatimmu shurut takfir fi haqqihi gwalgwadon sharuɗan kafirtar da mutum su tabbata a kan shi sannan kuma tantafil mawani'u kuma a kore ko kuma abeban da za su hana a kafirtar da su su zamanto sun kore kenan ga sharuɗa kuma ga abeban da ba su kore wannan sharuɗa ba to a wannan lokaci ne za a kamantar da cewa wani kafiri ne wa min ahammin shuruɗi an ya kuna aliman bi mukhalafatihi allati aujabat kufru na daga cikin mafi muhimmancin wannan sharuɗa ya kasance mutum ya sani masani ne da abin da yi saɓani da shi wanda zai kai ga shi ga kafirci allati aujabat kufruhu wanda aikin da yi ya wajabtar mishi kafirci kenan a ƙarƙashin nan muna fahimta dole sai da ilimi akan abin da mutum ya ya san cewa idan ya aikata wannan kafirci ne wannan sharaɗi ne in ba haka ba to ba a kafirtar da shi saboda jahilcin shi لقول الله تعالى دليل فداء الله مدوكي دي يجي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول dukkan wanda yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallama jayayya ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya wadi ya ce a ba haka ba ko ya aikata ya ce ba haka ba ya bi hanyar ba ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shiriwa ta bayyana akan shi hujja qarara ta bayyana akan shi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi tafarki ba tafarkin mu'minai ba ba tafarkin sahabbai ba ba tafarkin tabi'ai ba ba tafarkin wanda suka biyo su baya ba da kyautatawa ya kama hanyar shi daban wadda ba a santa ba nuwallihi ma tawalla to za mu jibantar mushi abin da ya jibantar suwa kanshi wa nuslihi jahannam kuma mu shigar da shi wutar jahannam wa sa'at masira tir ko tamu nana makomashi nan kalkashin wannan aya Allah madaukaki ta yi min ba'di ma tabayyana lil huda bayan shiriwa ta bayyana a gare shi dalili fashtarata lil uqubati bin nar أن تكون المشاقة للرسول من بعد يتبين الهدى له sai Allah maɗaukaki ya shar'anta mishi ukuba da wuta ya kasance ne bayan ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dalili hujja ta bayyana gare shi shiriwa daga Allah daga manzo sallallahu alaihi wasallama ta bayyana gare shi amma yayi ko kogo ya kauda kai ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ولكن ما لنجي سيدي هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره سيدي أنا أنا شرطا تاواني يكسن شيء مسنيني da abin da zai biyo baya na sabawa hukuncin da Allah ya yi ko manzo sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci can jahili ne kwata-kwata ya jahilci cewa abu kaza ba kafirci bane ba ya aikata ya sha bamban da wanda ya san abu kaza kafirci ne sai dai kuma bai san hukuncin da za a mai ba to shine malam nan yazo ya bambanta min kufrin aw ghairihi na kafirci ko nan shi aw yakfi an yakuna aliman bil mukhalafa ko kuma kawai ya isa ya kasance masani ne da sabanin abin da hukuncin da Allah ya kuma zo wa in kana jahilan bima yatarattabu alaiha ko da da ya kasance jahili ne da abin da zai biyo baya akan wannan sabawa da yi aljawabu ba da amsa athani magana ta biyu ay anna mujarrada ilmihi bil mukhalafa kafin fil hukmi bima taqtadi cewa da zaran sanin shi cewa ya saba to wannan ya isa game da hukuncin da za a mushi inda ya san cewa wannan sabo ne sabawa ce to shikenan ba wai dole ba sai ya san hukuncin da ya bibiye shi akan sabon wannan da ya anna nabiy sallallahu alaihi wasallama domin annabi wanda tsiraran Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi aw jabal kaffarata alal majami'i fi nahar zala sallallahu alaihi wasallama ya tilastar da kaffara ga wanda ya sadu da iyalin shi a cikin yin ramadan li ilmihi bil mukhalafati tare da ilimin shi cewa ya san ya saba ma a jahlihi bil kafara sai dai bai san hukuncin kafara ba bai san ba cewa idan ya sadu da iyalin shi a cikin yin ramadan alhali suna azumi akwai kafara akan shi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabtar mashi yin kafara ولأن الزاني المحصن domin mazinaci wanda ya taba aure al'alimu bi tahrimiz zina wanda ya san haramcin zina yurjamu ana jehi shi ne hayya mutu wa in kana jahilan bima yatarattabu ala zina ko da da ya jahilci abinda zai bibi aikin da ya aikata na zina wa rubbama law kana aliman ma zana mai yiwuwa inda ya kasance masani ne da wannan da bai yi zina ba wannan ɗaya ke ne sharaɗi na farko sharaɗi na biyu wa minal mawani'i minal takfir na daga abeban da suke hanawa a kafirtar da mutum an yukraha ala al-mukaffir a tilastar da shi a bisa abin da zai kafartar da shi misali mutum ya zo bayya so kawai tilastar da shi an kama shi da tsiya da tsiya aka zo aka kafartar da shi aka ce ai ka yi abu kaza kuma ya san abu kazan nan kafirci ne in ba ka yi ba kashe kaza mai to wannan sai zamanto an tilastar da shi ne dalilin fada Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki ke cewa man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafircewa Allah bayan imanin shi da Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai kawai mutumin da aka tilastar da shi akan ya kafircewa Allah alhali zuciyar shi tana nutsa da imani a zuciyar shi iya mumini a bakin shi ne kawai saboda an tilasta shi tsoron rayuwar shi ko dukiyar shi ko abin da ya kama da haka yi kalma ta kafirci walakin man sharaha bil kufr amma kuma wanda zuciyar shi ta daidaito hankalin ta ya kwanta akan kafirci sadrahu fa alaihi ghadabun min Allah to iya da fushi daga wajen Allah madaukaki walahum azabun azim irin wa'annan mutane suna da azaba mai radadi na ana Allah madaukaki a cikin hukuncin wannan na kafirci da azaba da za a musu sai aka hudda wanda ya kasance an tilastar da shi yace illa man ukriha sai wanda aka tilastar da shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman abu na biyu kenan abu na uku wa minal mawani'i an yaghlaka alaihi fikru na daga cikin abeban da yake hanawa a kafirtar da mutum ko da ya aikata abeban da zai kafirtar da shi ya zamanto an rihe mai hankali da tunani ya huta daga cikin hayyacin shi wa qasduhu baya da babban manuha manuha ba tashi bace ba bi haythu la yadri ma yaqulu saboda bai san abin da yake faɗi ba li shiddati farhin saboda tsananin farin ciki kasa akwai yanayin da mutum yake shiga cikin na farin ciki har ya zamto wannan farin ciki ya sanya shi ya fita daga hankalin shi to wannan idan yayi kalma ta kafirci wannan ba a cewa kafirci ne saboda bayi bai yi ba da nihi yayi ne akan abin da hankalin shi ya mushi au huzun ko kuma ko kuma wani bakin ciki ya same shi wanda yayi kalma ta kafirci aw ghadabun ko kuma wani tsananin hushi ne yayi wanda hankalin shi ya huta aw khawfun ko kuma wani tsananin tsoro ne ya ji wa nahwi zalika da makamantan wannan sa akwai lokacin da mutum yake zama kamar mahaukaci lokacin da ya hushi hushi in yayi hushi sai mutum ya huta daga hayacin shi shi yasa malamai suke cewa a wannan lokaci idan mutum ya saki matar shi bata saku ba saboda baya da hankali amma duk sakin da in ya zamanto ko mun hushin da yayi in dai iya cikin hankalin shi ya san abin da yake in ya saki ta sa amma in hushi ya kai hushin da ya hutar da mutum daga hankalin shi to in ya saki mata ba ta saku ba bi qaulihi ta'ala irin wannan dalilin fada Allah madaukake da yake cewa walaysa alaikum junahun fi ma akhta'tum bi ba ku da layyi ba ku da zunubi a cikin abin da kuka yi kuskure game da shi cikin shi walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai Allah iya kama ku da abin da zukatanku suka ganganta suka yi da gangan wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai yawan gafara mai yawan rahma fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim min anas an anas bin malik daga anas dan malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi lamba hadisin wannan na 2400 daga anas dan malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala lalle annabi wanda tsiran Allah tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi lalle Allah shine mai tsananin farin ciki da tubar bawan shi hina ya tubu ilai lokacin da yake tuba ya koma ya zuwa ga Allah madaukaki min ahadikum hiya da ɗayanku kana ala rahilatihi iyakan a taguwar shi bi ardi falatin a cikin dokar daji wanda ya zamanto desert ne babu komi fanfatalat fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabu wannan taguwa ta shi ko abin hawan shi ta kubce daga hannun shi kuma abincin shi da abin shan shi a kanta fa'ayisa minha ta tahiyata sai keɓe kamna cewa ba zai same ta ba fa'ata shajaratan fadu taja'a fi zulliha kad ya isa min rahilati sai ya zo kalkashin wata itaciya ya yi ringe shi ya ɗebe kamna da wannan dabba bal ma ya ba da kai kawai mutuwa zai saboda babu kowa wuri ne wanda ya zamanto dezar ne babu ruwa babu abinci iya cikin wannan hali fa bainama huwa kazalika iya cikin wannan hali idza biha qa'imatan indahu kwatsam sai ga ta a tsaye wurin shi ta komo ta zo wurin shi fa akhadha bi khitamiha sai ya kama akalan wannan taguwa thumma qala min shiddatil farh sai ya faɗi saboda tsananin farin ciki Allahumma anta abdi ubangiji kai ne bawana wa ana rabbuka ni kuma ni ne ubangijinka kaga wannan kalma inda a cikin hankalin shi yake kafirci ne wanda ya mai da kanshi shine ubangiji kuma ubangiji shine bawa ya kafirta inda ganganye kuma da hankalin shi to amma saboda tsananin farin ciki ya kai ga shi ya faɗi wannan kalma sai zaman to bai kafirta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhta'a min shiddatil farh yayi kuskure dalilin tsananin farin ciki can kuma ayat take cewa walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi kinan ba ku da laihi ba ku da zunubi a cikin abin da kuka yi kuskure a kaji kinan wannan sai zamanto kuskure ne wannan abu na hudu kenan abu na biyar wa min wa min al mawani'i aidan an yakuna lahu shubhatun shubhatu ta'wilin fil kufri bihaifi ya zunnu annahu ala haqqin na daga cikin abeban da yake hana a kafirtar da mutum lokacin da yake tare da wata shubha ta tawilin kafirci da kai abu kaza sai ce ai wani kafiri ne ka kafirta saboda wani mugun tawili da yake tare da shi na fahimtar menene kafirci bihaifi ya zunnu annahu ala haqqin shi a ƙarshen a ƙarshen shi kawai shi iya ganin iyakan gaskiya kowa akan banna yake shine yake kan gaskiya dalilin haka yi ruku da ita li'anna hadha lam yata'ammad al-isma ba a kafirtar da irin wannan mutum dalilin cewa bai ganganta yin zunubi ba wal mukhalafa bai ganganta ba sabawa hukumcin hukumcin Allah ko manzo fa yakunu dakhilan fi qawlihi ta'ala sai shiga a cikin kalkashin fada Allah madaukake da yace walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima sai zaman to ya shiga kalkashin wancan wali anna hadha ghayatu juhdihi saboda shi wannan karshen kokarin shi ne karshen fahimtar shi ne fa yakunu dakhilan fi qawli Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bayya dorawa wata rai sai abinda za ta iya shi qala fil mughni wa in istahalla qatl al ma'sumin ko da dai ya halattar da kashe wanda bai dace a kashe su ba wa akhadha amwalahum ya dauki dukiyoyin su bi ghairi shubahatin ba tare da shubaha wala ta'wil fa kadhalika yani yakunu kafira in yayi wannan ba tare da wata shubaha ba ya kashe mutane ya dauki dukiyoyin su to wannan ya zama kafiri wa in kana bi ta'wil in kuma ya aikata wannan ya aikata wannan aika aika da tawili ne kal khawarij kamar mutanen da suke kafirtar da mutum da zunubi misali da kai ƙarya sai a ce ka kafirta kai munahuci sai a ce ka kafirta kai da wani sai a ce ka kafirta wannan su domin khawarij suna kafirtar da mutum ne da zunubi shi yasa ƙarshen su dai dukansu sun kafirtar da al'umma kuma sun kafirtar da kansu tunda ba wanda ya zama to ma'asumi ne wanda baya bayya zunubi in ba manzanni ba su ma Allah ya kiyaye su shi sa Allah madaukaki ya bude babi na tuba idan ka aikata kuskure ka tuba zuwa ga Allah madaukaki amma a ce kai kaman mala'ika kake Allah bai halicce ka da wannan tabi'a ba a same ka wata rana zaka kaucewa gaskiya to amma kuma abin da yake wajibi akan ka tuba su wannan khawarij sai zamanto suna da irin wannan muguwa akaida cewa da ka aikata zunubi ka kafirta faqad zakarna anna aksara alfuqaha malai yace mun ambata cewa mafi yawancin malamai lam yahkumu bi kufrihim bisu muskafir hukunci ba da kafircin su ma istihlalihim dima almuslimin tare da cewa sun halattar da jinin musulmi wa amwalihim wa amwalahum dima almuslimin wa amwalahum da dukiyoyinsu فلعلهم ذلك مقتربين متقربين به الى الله تعالى mai yuwa wannan abin da suke su gani suke suna kusanta ya zuwa ga Allah madaukaki ila an qala har sai da malam yace wa qad arafa aw urifa min madhhab al khawarij takfir kathir min as sahaba cewa an rige an sani na daga tafarkin khawarijawa kafirtar daiwa daga sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da wanda suka biyo su ba wastihlal dima'ahum kuma da halattar da jinanansu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa i'tiqaduhum at-taqarrub bi qatlihim ila rabbihim kuma da kudire wasu cewa suna kusanta ya zuwa ga ubangiji ne da kashe su shi yasa har suka kashe Uthman radiyallahu anhu a gidan shi iya cikin gida a rihe suka tsallaka suka kashe shi iya karanta alkur'ani su a tunaninsu cewa wannan tawili ne suka yi a fahimtar su jihadi ne suka yi ma a hada lam yahkum alfuqaha bi kufrihim li ta'wilihim duk da haka malamai ba su yi hukunci da kafircin su da tawilin su ba amma kuma idan aka kirawo su aka tsaida musu hujja idan ba su bi ba to kuma wannan wani abu ne daban sai zamanto sun kafirta bayan suna da ilimi واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم نعم وكذلك يخرج في كل محرم استحل هكذا إيا هتا cikin dukkan abin da ya zamanto haramun ne aka halittar da shi bi ta'wili da tawili mithlu hadha kutamcin wannan wa fi fatawa shaykh al-islam ibn taymiya majmu' ibn qasim a cikin fatawa ta shaykh al-islam ibn taymiya mujalladi na 13 shahi na talatin cikin majmu na ibn qasim yake cewa wa bid'atul khawarij innama hiya min su'i fahmihim lil qur'an bid'a ta khawarijawa ta kasance ne daga mummunan fahimtar su ta alqur'ani mai girma lam yaqsudu mu'aradatuhu su dai basu nihi ba yin cin karo da alqur'ani lakin fahimu minhu ma lam yadullu alayhi sai dai sun fahimta daga alkur'ani abinda bai yi nuni a kan shi ba fa zannu annahu yajibu takfira arbab azunub sai suka yi zaton cewa wajibi ne a kafirtar da ma'abuta zunubi idan to idan mutum ya aika zunubi in sun ce kafiri ne me ya kamata a yi za a kashe shi ne fa innal khawarija khalafu sunnah allati amara alquran bittiba'iha kharijawa sun sabawa sunnar da Allah madaukaki a cikin alqur'ani yayi umarni da abita wa kaffarul mu'minina suka kafirtar da mu'minai alladhina amara alqur'anu bi muwalatihim wanda Allah madaukaki ko alqur'ani yayi umarni a jibance su suka yi ka kashe su wasaru yattabi'una almutashabih min alqur'an sai suka kasance suka tahi suna bibiya abin da ke da rikita kamanceceniya a cikin alkur'ani fa ya ta'awwalunahu ala ghairi ta'wili sai su mai fassara ba akan fassara shi ba min ghairi ma'rifatin minhum bi ma'anahu ba tare da sanin su ba na ma'anar shi wala rusukha fil ilm ba tare da dogwa ko tabbata a cikin ilimi ba ولا اتباع للسنة باتارة بن سنة مزالة صلى الله عليه وسلم ولا مراجعة لجماعة المسلمين باتارة كوما وابا يزوى تارا مسلمي الذين يفهمون القرآن واندس كيف فهمت القرآن وقال أيضا حكنا يفدي fil majmu'ul mazkur a cikin majmu' ibn qasim cikin fatawa fa innal a'immata muttafiquna ala dhamm al khawarij wa tadlilihim dukkan magabata sun hada kai a bisa zargin khawarijawa da cewa batattu ne wa inna ma tanaza'u fi takfirihim sun samu sabani ne a cikin kafirtar da su ala qaulain mashhurain absa maganganu guda biyu shahararru wasu sun ce kafirai ne wasu sun ce ba kafirai bane ba lakin zakara annahu lam yakun fi sahaba cikin wannan majmu ya ambata cewa bai kasance ba a cikin sahabbai man yukaffiruhum wanda ya kafirtar da su la ali bin abi talib ko da Ali bin Abi Talib ne wa ghairuhu da wannan ko Ali bin Abi Talib bai kafirtar da su ba bal hakamu fihim bi hukmihim fil muslimin yayi hukumci ne ya musu hukumci da hukumcin da suka wa musulmi da suka halittar da jinin musulmi na'am azzalimina almu'tadin wanda suka zamanto musulmi ne azzalimai masu ta'addanci shi kuma koda musulmi ne azzalimi bai hanawa a kashe shi saboda ta'addancin da yake wannan hukunci ne na Allah kama zukirat al'atharu anhum bidhalika kama yadda aka ambatar da gurabe ko wannan hadisai ko maganganu daga gare su bidhalika fi gari hadal maudu ba a cikin wannan wuri ba haka ya ambata cikin majmu anna hadha huwa al-mansus an al-a'imma wannan shine abin da aka nassanta daga manya-manyan malamai ka Ahmad kamar imam ahmad bin hanbal wa gairuhu da waninsu a cikin dai majmu'u ne qala wal khawarij al mariquna khawarijawa wanda suke wa addini illa mariq kama abinda kibiya za ta halbo ka halbo ta dabba da kibiya ta zarce ta huce ta huta baka ganin alama alhali daga ciki ne ta yi wa wannan dabba illa to shine almariquna alladhina amara annabi sallallahu alaihi wasallam biqitalihim wanda mazala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ya kasu qatalahum amirul mu'minin ali ibn abi talib shugaban mu'minai ali ibn abi talib ya yake su ahdu khulafa rashidin dayan khalifofin manzala sallallahu alaihi wasallam shiryayyu wattafaqa ala qitalihim a'immatud din min as-sahaba shugabanni na wannan al'umma na addini daga cikin sahabbai su ma suka yi ra'ayin guda wa tabi'ina da wanda suka biyo su baya wa man ba'dahum da wanda suke biyo su baya dai suka yi hukunci a kashe su walam yukaffiruhum ali bin abi talib duk da haka na ali bin abi talib bai kafirtar da su ba wa sa'd bin abi waqas da haka nan sa'd bin abi waqas wa ghayruhuma min as-sahaba da wani su na sahabbai bal ja'aluhum muslimina sun sanya su musulmi ma'a qitalihim duk da cewa sun yake su walam yuqatiluhum ala ali hatta safaku dima alharam duk da haka na ali radiyallahu anhu bai yake su ba har sai da suka zubda jinin da ya zamanto haramun ne su zubda shi wa agharu ala amwalil muslimin suka kai falmaki absa dukiyoyin musulmi faqatalahum lidaf'i zulmihim wa baghihim ya yaƙe su ne saboda ya ture zaluncinsu da ta'addancinsu lali annahum kuffar ba dan cewa kafirai bane ba wali hadha lam yasib harimahum dalila haka bai kama ba matansu a matsayin fataken yaƙi walam yagnam amwalahum bai kama dukiyoyinsu ba a matsayin ganima wa idza kana haula'i alladhina thabata dalaluhum bin nas wal ijma idan ya zamanto wa'annan wanda batansu ya tabbata bacewarsu ta tabbata da nassi na alkur'ani da sunna da ijma'i na malamai lam yakfuru ma amrullahi wa rasuli bi qitalihim biskafurta ba duk da cewa da umarnin Allah da manzon shi da ayake su fa kaifa bi tawa'ifil mukhtalifina to ina ga sauran tawagogi wanda suka saba alladhina ishtabaha alaihimul haqq wa anda gaskiya ta rikita akan su fi masailin a cikin mas'aloli ko hukuncin da galata fiha min man huwa a'lam minhu wanda wanda yayi su ilimi yayi kuskure a cikin ta fala yahillu li ahadin min hadhihi tawa'if an yukaffar ukhra kenan bai dace ba a ce baya halatta daga cikin wannan ɗaya daga cikin wannan tawagogi ko bangarori a kafirtar da wata wala tastahil dima'uha damaha wa malaha ba a halattar da jininta da dukiyarta wa in kanat fiha bid'atun muhaqqaqa ko da dai tana tare da wata bid'a tabbatatta fa kaifa idza kanat al mukaffara laha bid'atun aidan to ina ma a ce hallo wanda firka mai kafirtarsuwa tana da wata bid'a daban waqad takunu bid'atu haula'i aglas mai yuwa ma bid'a wannan ta kasance ita ce mafi girma wal ghalibu annahum jami'an juhalun bi haqa'iq ma yakhtalifuna fi kuma mafi yawancin su jahilai ne da haƙiƙa abin da suke sabani cikin shi kuma wannan wannan yanayi namu zai karanta ma da haka kan aglabin masu tabargaza da abin da suke so su yi zaka ga aglabin su jahilai ne san ba ma inda aka sa gaba ba ila an qala har sai lokacin da yace wa idza kana al muslim muta'awwilan fil qital idan ya zamanto musulmi iya da tawili a cikin kisa awi takfir ko kuma kafirtaswa lam yukaffar bidhalika ba a kafirtar da shi da wannan illa an ila an qala sai da yace wa qad ikhtalafa al ulama'u fi khitabillahi wa rasulih hal yathbutu hukmuhu fi haqqi al abid qabla al bulugh cewa irin wannan hukunci na kafirci malamai sun samu sabani a cikin fahimtar magana Allah da manzo hukuncin wannan iya tabbata a cikin bayin da suka mutu gabanin balaga ala salasati aqwalin fi madhhab ahmad wa ghayru abun ya kasance a magana guda uku a cikin mazhabin imam ahmad da wannan ina ga mu tsaya anan insha Allah sai mu ci gaba saboda lokaci ya riga ya ja abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ya ubangiji ka kwantar da kasan mu ka ba mu kwanciyar hankali cikin kasa ka kare mu da dukkan fitintunu dukkan wanda suke neman wannan kasa da sauran kasashen musulmi da sharri Allah madaukaki ka da musu sharrin su subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik